الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو أشرين دا بير لوكن ذو الحجة جرم من ظن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبوها نفري حدود أربعين دنيا wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan tabbas miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana da sai da alkhairin duniya da lahira domin karkin sunayensa idan dai ba manta ba dai muna cikin wannan risala mai albarka wadda wannan malami Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa da alkhairi ya rubuta akan muhimmancin takawa da kuma wato dubbai na zalunci kayan sabo afwan dubban sabo الخامس والعشرون لما تعشرين دبير التقوى تصلح بها الأعمال أي تصلح بها الأعمال وتقبل أي تصلح هنا بها الأعمال وتقبل وإذا تقوى wato ana gyara ayyuka da su ta dalilin takawa sai ayyukan mutum su kyau wa tuqbal sannan kuma kalli ayyuka ai tasluhu biha al-a'mal kenan wa tuqbal ayyuka da su kyau ita takawa tana sa ayyukan mutum su gyaru su zama ayyuka masu kyau wata kubal kuma dalilin wannan sai aka ga yake قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الله تبارك وتعالى يا قوة لكم إيمان وجسورا الله تبارك وتعالى sannan ku faɗi magana wadda take ta daidai wadda take babu shakka a ciki magana sai tatta akan abadi abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi kuma kuma ta ba wancan littafin da muke karantawa bayan da za a yi a samu kaulin sadid sai ya zama qala Allah qala Rasulullah sannan ma fahima minhum as-salaf abinda magabata kuma suka fahimta daga nan amma duk sauran abin da yake wajen nan to sai dai fahimta wanda za a iya jinginawa da wurin amma in ba ka ba kamar yadda malaman fikihu suka yi aka fahimci abubuwa aka ciro to kuma kuma da magabatan magabatan ne duk abin da ake kallo menene magabata suka fahimta daga wannan kuma magabatan nan da su ake koyi an ce akwai koyi waɗannan da suka riga suka mutu nan magabata domin su ne aka tabbatar da abin da suka mutu a kai amma 'yan baya wannan ba a amince ba da za su iya kawo su kima ko su kike na suma saboda haka wannan shine babban abin da zai ke gyara aiki ya zama ana yin sa ala abin nan ma in kuka yi haka nan yuslih lakum a'malakum a'malakum ayyukan ku za a gyara muku ayyukan ku za su yi kyau salihul amal la budda yakuna ala shartain shartain al-ikhlas lillah wal mutaba'a li rasulillah ba yadda za a yi a samu aiki mai kyau sai ya zama akan haka farko saboda Allah aka yi shi ba saboda wani abu ba na biyu ala mutaba ya zama akan karantawar manzon Allah aka mun karanta nan miraran wa tukraran akan magana Fudayl bin Iyad cewa la budda al'amal yakunu khalisan sawaban yace dole ne aiki ya zama khalisan sawaban aka tambaye shi menene khalisan yace wanda aka yi tsantsa saboda Allah menene sawaban wanda aka yi daidai da karantarwar manzon Allah yace idza kana al-amalu khalisan wa lam yakun sawaban wa lam yuqbal idan aiki ya zama khalisan tsantsa saboda Allah akai amma bai zama tsantsa akan karantarwar manzon Allah ba za a karba ba wa idza kana al-amalu sawaban wa lam yakun khalisan idan kuma aiki ya zama daidai da karantarwar manzon Allah ne amma ta aka kalli zuciyar mai aikin kuma ba saboda Allah ya yi ba shi kuma ya yi shi in ma riya'an wa in ma sum'a to shi ma fa lam yuqbal ba za a karba ba dan haka la budda min hadaini shartai dole ne waɗannan sharuɗa guda biyu da sai an haɗa su in ba haka nan ba kuma aiki ba zai karɓu ba yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum sannan kuma ya gafarta maku dhunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda ya yi ma Allah tabaraka wa ta'ala biyayya sannan kuma ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya faqad faza fawzan 'azima wannan ya samu rabo rabo wanda yake mai girma wannan sura tana nan cikin ayoyin nan suna cikin suratul ahzab fa amara subhanahu bittaqwa fi sirr wal alaniya dan haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni cewa a yi taqwa ya zama mutum yana da taqwa a boye da bayyane wa khassa minha al qawl as sadid sannan kuma aka keɓe magana wadda take as sadid menene sadid din nan wa hadha al qawl al muwafiq lis sawab أو المقارب له عند تعذر اليقين wannan in an ce sawab da ake magana a yi sadi shine a yi magana wanda ya dace da daidai wanda ake ganin tabbas haka yake an samo shi awul muqarib lahu ko kuma a yi kusa da daidai inda yake akwai inda ba ka iya tantancewa sai ka auna sai sa idan mutum ya shakka ko a cikin hadasi ne sai a ce yayyafi ko saboda mutum ne ne sannan bayan haka nan abin da kake da yaqini kuma ka ce shi kuma ka daina shakka al yaqinu la yazul la yuzalu bi shakki al aslu baqa'u ma kana ala ma kana wal yaqinu la yuzalu bi shakki wanda yake kana da yaqini shi kuma shakka ta fado ta kuma shakka kuma da wannan hadisi ma yace da ma yuribuka ila ma la yuribuka saboda in baka da yaqini to koma wajen da zaka samu yaqini amma inda ta'azzurul yaqin sai a kalli inda yake kusa da daidai ina fata an gane da kalli kusa da daidai aka aka a babin najasa in ka kalli su na malikiya duka an yi maganganun wannan inda ga shakka ga yadda za inda ga kaza ga yadda za in najasa ce ta burkuce ga yadda za in kaza ta wurin idan tabatar wutila sauhu kulluhu ma aka ce sun a abari in an je ga ruwa mai tsarki ga wannan ka kasa ganewa ga yadda za ga dabba an yanka ga matasta ka kasa gane wata ce aka yanka wata ce ba a yanka ba ga yadda za a yi mutum yana so sai koma can ina ga wannan rikicin kuma ya karanta duk wannan dan saboda a samu inda babu yaƙini a neme inda za a yi kusa da yaƙini ina fata an gane ku dole a shirya da an yi haka ba kawai mutum zai zo bane yana ganin abu kawai ya ɗauki wanda ya ga dama dole ne sai dai in ma mutum ya ɗauki sawab wanda yake halisan sawab an san shi sawab dama kuwa san wannan ko kuma a yarda don wanda ya kusa da yakini wanda za a iya tabbatar da shi in ma inda ta zo da in ga yakini babu magana a ɗauki wanda ake sarka in ko aka kasa gane yakini to sai a kusanci wanda kusa kusa yake da za a iya samun yakini da wani ya fito ko wannan dukansu abin da za a kallon nan wanda za a iya yin wannan min qira'atin wajen karatu ne wa dhikrin ambaton Allah tabaraka wa ta'ala duka mutum ya kalli yadda aka ce wa amrin bil ma'ruf kuma inda yanzu misali ku diba cikin tambihul qatilin da muka yi magana har ma inda aka samu banda guda biyu to sai an abun nan wannan adar ya wannan ce subhanallahi wannan maslaha wadda take abun nan ba mafsada wadda take muni to sai a kalli wadda take aqallu mafsada tuqaddam ala ala al-mafsada wadda take mafsada da abun nan aka ce da za ka zo misali ka ga wani mutum a lungu matasa suna mutum suna cewa ga wata kaza ta mu kare ta mu ɗauke ta mu je kawai mu ci nama sai kai tunanin ka hana su sai kuma ka ji sun ce in kowa mu samu kazan nan ba to mu koma baya akwai ragon malam bashir da muka ga ya ɗaure a ƙofar gida mu je mu kwance kana iya hana wannan kana iya hana amma ba za su hana su biyu ba in ka hana su kaza za su je su kwanta rago in ka bar su suka ɗau kaza ba za su koma su kwanta ragon nan ba kuma labudda kai ɗaya ya faru wanda za ka yi malam mace da ba su ɗauka za ko ka kaga inda ta zafi mil mafsada in suka haɗu biyu sai a wanda yake aƙallu mafsada abin nan ba ba yadda za ka yi ka tara biyu sai abin nan ne wani ne gashi nan da kwalbar gefe zai sha giya yace in ko bai samu shan giyan nan ba ga wata mata ta zai je fada mata kuma ba yadda za ka ka tare biyun sai ta ya faru wani za ka bari ala ala majid nan ka aure ka eh kada ka yi ne daga ga da ka da rago kuma za ka yi ya na kai ta ta ya da ka koma ka duba ka litai ka wala zari da za ka yi kai ne zai mun shaji a kai ita ji a ce tunda iya nan saboda ne ya ga dama na ma saboda ne da wannan su wani saboda ne haƙƙi ne ne yawwa ka ga kai ka zama fakiri wala zari ko da wata biya duk da babu ganin ka makaranta ta kada yi ka ka zama fakiri saboda wancan a shaddu mafsada ga zina ga taba ta wani ko iya wani haƙƙin wani ne ga abun nan duk an haɗa ta wannan ko ya taji haƙƙin Allah ne fal wannan haƙƙin Allah ne ta ba to zo da ka sai a kyale shi a kare shi nan tunda ba zai tauru ba in an bar shi nan zai sunne zai tafi da hankalin shi da karfi in ko ya taji bai da karfi bai ya sake bai dukawa ba zai iya zuwa ce ya faɗa wa wannan matan mutum da ya bu to sai a tare shi a bar shi ɗayan tunda ba makawa sai ɗaya ya faru inda zai yi a hana duka sai ka hana duka amma ɗaya ba zai hana wani kalli wanda ya ce a kallu mafsala ina ne haka ko wajen nasiha za ka yi mutum mutum ne ka san shi da barota kaga ya yi makaruni in kai mai maganar makaruni ya kwako wata maganar da sai ya yi ridda ya kamata ka yi ka gane shi ka bacci da wannan abin da ya yi har sai ya gane karatun nan ka rubuta shi kana gani yana yin wannan abin ba daidai ba amma ka san in kai mai magana zai kwaɓo wanda zai yayi ridda ako ga wannan yayi maka ruhi ga abin da sai ga abin da ma ya za a kashe shi a addini to na ka zaka ga abin nan wannan yana tuna mana kuma mu gane cewa ba addinin nan shine farko duk wani abu da ake kawowa a kawo na dalilai a ce su ne wallahi addini shine farko tun da yau mutum yana cikin addinin nan ya yi ridda har aka ce in ya yi ridda ma a fasar da shi kada ma ya shiga wani rayuwa ba shi ka ga kenan addinin ne farko ba rayuwa ba da mutane su ta kawo dalilai su ce ai ga shiga shiga addini huwa al-awwal shine farko idan mutum yana raye komi zai yi komi zai ci komi zai sha kowane daɗi zai ci in babu addini daidai yake da gawa tana yawo kawai a kan a kallo na musulunci amma ba ba abin nan ba sau da waɗannan su ne tun da ana iya a tsiyayar da ran ta dalilin addinin nan a ce addini ya fi tun mutum yana cikin musulunci ya yi lissa ya fita da gangan aka bayyana masa aka ba shi uzuri ga shi can har a ba shi kwana uku a sai mai bayani a nuna mai a ya ce shi dai ya yi daga ƙa'ida ta musulunci sai ana yi da a fitar da shi daga cikin al'ummar nan a bai wannan an mai wannan hukuncin har alkali ya tabbatar an mai hukuncin da duk wata alaka da shi ta yi ba a cin gadarsa ba a auren sa da ya mutu ba a cin gadarsa shi zai cin na wani ba a cin nashi ba a yi mai sallah ba a yi addu'a ce Allah ya cikin shi ba a yi kisa makawatar musulmi gaba daya saboda wannan masifa shi ke nuna kenan wannan ba karamin abu bane ya fito bisaraha ya to da haka dole ne a tsare wannan wani ayin an munkar da hana mummuna za a umarni da kyakkyawan aiki ka lura da yadda za a yi don wani lokaci wajen umarni da kyakkyawan aiki zai ja wata mafsada wadda ta fi wannan abun sosai a kalli abun da sosai ko dai a kalli lokacin shi sai yayi yanzu lokacin sa bai yi ba ko a jinkirta shi ko kuma a bacci ma kadai ana sane da shi ma'aruf ne amma ba za a yi ba saboda in an jawo shi zai jawo matsala wa nahyin al munkarin ko kuma hana mummuna wanda yake mai barna ne وتعلم العلم وتعليمه sannan kuma mutum sadid duka a karkashin sadid ne wannan mutum ya zama zai koyi ilimi sannan kuma ya karantar da ilimi ba kawai mutum ya koyo ilimi ya tara gaba ɗaya aikin shi kawai cin gyaran kowa duk malaman duniya ya ce ba sauran malami sai shi shi kuma ya fito ya karantar da mutane a gane na ilimin ya sai dai suka kullum laila na hara ya ji komi sai suka ya ji komi sai suka wannan ba daidai ba ne والحرص على إصابة الصواب في المسائل العلمية sannan kuma mutum ya zama yana da kwaɗayi kullum ya samu daidai yasa kullum zaka ji nake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ka fahimtar da mu daidai ka dora mu akan daidai ka raya mu akan daidai ka haɗa mu da masu yin daidai ka kashe mu muna kan daidai ka kada mu cikin masu yin daidai wannan babban abun nan ne saboda daidai shine babban abu ka mutiya rayuwar ka duk sadda kake raye ya zama daidai kake nema kana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dora ka kan daidai ba wani abu naka in ka gane daidai din nan duk inda kake ita kake nema dama ka samu daidai saboda ka bi daidai ka rayu cikin masu yin daidai ka roƙi Allah ya sa ka mutu akan daidai kuma ka tashi cikin masu yin daidai ya salam kalma raya'a sau da haka wannan shi ne ya fito walilil kalam sannan kuma da yi ma mutane magana cikin ruwan sanyi wanda mutum zai fahimta dole ne mutum ka zama akwai lafafa jayyida ko lokacin da ake karanta mana wannan cewa a yi wa'azi bil hikmati wal mau'izati al hasana wal bil mau'izati al hasan wannan a yi bil hikma wal mau'izati al hasana wannan abun cikin mau'izatul hasanan nan shine yin lilul janib mutum ya ya nuna tausayin kama yake ji kai da kake yin ba daidai ba tausayin kama yake ji kuma sannan zai ma magana ya yi ma magana bi kulli lutfin ya tausasa ma ya ce kai karshen kama ya ce na san abun nan kama sani abun nan mun karanta gashi gashi gashi to amma mu yan adam ne muka yi yin daidai muka yi yin kuskure muka yi mantuwa amma shi wannan matsala ta manta ta ne amma in ka zo masa da magana da kakkautan abu zai yi wa mutum ya fahimta wallan shi kun gani ko wa yatarattabu ala zalika falahul amal amal fala yufsadu wannan ko ta dalilin mutumin da ya hada waɗannan yana yi to zai kawo ayyukansa su gyaru fala yufsadu ba zai lalace ba wa maghfiratu dhunubi sannan kuma sannan a gafarta ma mutum zunubansa abubuwa nawa muka jero tara ko goma ko ku tara ne in qira'atin wa dhikrin وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتعلم العلم وتعليمه أها جواب والحرص على إصابة الصواب في المسائل العلمية ولين الكلام ولطفه ويترتب على ذلك عمل أي صالح أي صلاح العمل فلا يفسد ومغفرة الذنوب وبالتقوى أي تستقيم الأمور للتقوى الأمر في سيوة in akwai takawa komai zai yi kyau idan babu takawa ba abin da zai yi kyau shi yasa kan yanzu muna cikin rikici ko dukkan mu kowa da abin da yake yi wannan yayi kaza wannan yayi kaza ba daidai ba wannan yayi kaza ba daidai ba wannan yayi kaza ba daidai ba saboda haka shi yasa abubuwa ga sunan wanda sai da zamu yi da su zunubin mutum ɗaya yana iya ba da mushkila laifin mutum ɗaya yana iya ba da mushkila kuma tuban mutum ɗaya tana iya ba da maslaha a samu maslaha da kuma karanta nan aka bari kissan annabi musa alaihi salatu wassalam sun je roƙon ruwa ga mutum ɗaya ta dalilin shi aka ce ba za a yi ruwa ba su mutum sama da dubu ɗari shida kuma suka je roƙon ruwa amma aka ce ba za a yi ruwa ba ya shekara arba'in yana zunubi bai tuba ba aka zo kuma bayan nan ya tuban dalilin shi kuma aka yi ruwa aka ce an yi ruwa ne da an ƙi yin ruwa saboda shi yanzu kuma an yi ruwa saboda shi saboda ya tuba tuba taubatan nasuha ya zake so mutum kullum ya rika roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta shi da tauba nasuha kullum abu uku yana da kyau sannan mun yi magana nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ya ce Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya yana faɗin wannan to mutum ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala da maghfiratul dhunub sannan mutum ya nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta shi taubatan nasuha kullum mutum ya rika roƙon wannan sannan al-isbatu ala din ila al-mamat sannan husnul khatima ne ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta shi waɗannan abubuwa dan su ne muhimmai wa yandafu biha ai kullu mahdurin da wannan dinnan kuma duk wani abin da ake tsoro da taka wannan idan an samu takawa ta dalilin ta al'amura sun za su gyaru ko yanzu nan da nake gaya wannan nan jiya ne nake maganar nan nake cewa wallahi inda a ce Allah ya sa mun yi gane mu kanmu mu kyala kowa mu kyala komi kawai mu koma mu ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon shi akan matsalolin da ke damu mu kowane iri ne wallahi da yanzu mun samu mafita amma kasancewar mu kanmu ma mu kan mutum ma da gwalgwalo wallahi sai za a ji wani yadda ka ga dama ba da haka nan ba idan ka zo ka auna yanzu misali ai mun karanta nan a cikin az-zuhadu menene ma azhadu mi'a mutum ne fa za a zo ga mushkila ta faru ana neman halaka a nemo shi kawai zai addu'a in ya daga hannu kafin ya sauke an samu biyan mutane me yasa ai bayan Allah ne su bautan Allah suka yi to haka sun zo sun yi wannan an an sani an an an san bayan Allah ne sai a nemo su ku zo ku yi mana adda su zo su yi adda nan da sun zo sun daga hannu sun yi adda kafin su sauke hannun su ma bukata tariya to ka diba wannan amma mu fa lalacewar da aka yi shi yasa ake mana yanda aka gadawa an san komai ya dama mu ma ga mu da gwalgwalo ne amma da bayan Allah za su roki Allah tabaraka wa ta'ala mu gyara ayyukan mu gyara abin da ya tantance mu gyara da mun ya da za a ga ijaba kasan ba ma ji tsoro saboda an taba ka an ga kayi an an samu ijaba an taba gobe an ga an samu ijaba an taba kullum an taba da an yarda an ga an samu mutum zai dai an taba sai dai bata amma an riga an san abin gashi nan duk mun zama abin da muka zama duk kayan ƙari shi ya sa amma in ba ka wada ba zai yi ba to haka dole ne mu tsaya mu kalli abubuwa mu rika lura da waɗannan ya fito ko wabi shi ne wannan to wannan ya ƙari kenan shi ma dai ku duba fa unzur tafsir karimur rahman fi tafsir kalamil mannan li sa'd السادس والعشرون عشرين لشدة التقوى سبب لإكر- للإكرام عند الله إذا تقوى سبب ينا سبب أبن جزيسا أكلم ومتون أولين الله تبارك وتعالى idan mutum akwai takawa sai ya sa mutum ya karrama shi mutum ya samu karamci qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas ke nuna bambanci ko ke nuna fifiko ya zama shi kadai ne ma zai sa a ce mutum shi wane ne inda wannan takawa amma in ba haka ba mutum komin abin da ya mallaka komin matsayinsa komin asalinsa ya fito daga family kaza ya fito daga hasaba da nasaba duka gaba ɗaya duk yana da su amma ba ba bai yadda ya bi Allah ba tabaraka wa ta'ala a wurin Allah wulakantacce ne ku duba cikin wancan littafin da makaranta a ulul himma cewa idan mutum ya zama bai da wani hadar gaba daya bai bi Allah ba bai bi manzon Allah ba shi babban abin da ya da mai kawai wannan duniyar ya same ta ya samu matsayi ko ya samu dukiya ko ya ci daɗi ya zauna gidan da yake so ya samu abin da yake so ya samu kayan da yake so ya sa amma shi a cikin tsarin rayuwarsa ba maganan ya bauta ma Allah a ciki to idan ya ci ya sha ya kwanta bacci ya tashi ya shiga bayi ya yadda abin da zai yadda a cikin wannan bayin nashi ya juya ya kalli abu ba su da bambanci da shi da shi a wurin Allah shi da wannan abin da ya yar a bayi ba su da bambanci saboda babu ka Allah ce muka zo cikin madarijin salihi muka karanta ibnu qayyim yayi magana cewa idan mutum yana lissafo ni'iman da Allah ya masa ya lissafo ni'iman kaza ya lissafo ni'iman Allah ya bashi kaza Allah ya bashi matsayi Allah ya bashi kuɗi Allah ya bashi gidaje ya bashi kaka ya bashi komai da yake so gaba daya ya bashi matan da yake so ya aura ko matan da yake so in matan ne mazan da suke so don in da boston da waye duk sun aura gaba daya amma mutum ji ya gama ya ci abin da yake so ya sha abin da yake so ya kwana inda yake so in yana so ya bar kasan ma ya tafi yawon sai ya tafi duk inda yake so duk mutum ya gama wannan lissafin sannan bai haɗa da ni'iman da Allah ya yi masa ba ta addini akan cewa shi musulmi ne mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kalli wannan ni'ima ba bai da bambanci da jakin da aka daure a cikin gida ko rago tunanin su yi da su ɗaya da da shi da rago da sai suke da shi da jaki da sai suke ina ba san gane kuma wannan shine aka yi masa rabunu ya asara rayuwarsa gaba ɗaya wanda sai ya je lahira yawmun tarabun ranar ne zai gane ashe duk abin da ya tsara nan in ba addini aikin banzaye kamar a ce ne yau mutum a nan duniya yana riƙe da zinariya buhu-buhu aka yi masa wayo aka anshi zinariyan nan aka ba shi kashin jaki ya dauka yana kayansa na nukan kwatanta da gawayi to ai gawayi ana hura wuta kuma aka ga matsala da gawayi amma kashin jaki ni dai ba sa amfani shi ba har yanzu malam sani kashin jaki na da amfani Idan amfani da shi kawai mu- muna sa shi a cikin sun da yi za a fa ba a kwaba kaza a da ya kaza ya ce kuma ya wani ya wani wuri sai ka kasha da eh kasha muna nan Ina jiran ne.
amara kai shi gona ya taki A da na da in ba za a yi gini ba ko ya kai shi kan juji a zubar a bola ko ko ba haka ba kashin jaki in za a yi ginin aikwafin aikwafa da shi ai ana sa kashin shanu ma in ma an samu na shanu ba a sa na jaki yawwa a jirgin ma na sani in aka samu na shanu ba wanka da na jaki idan za ka faɗa bulo kai irin bulon ka za a yi kwafa a yi a yi abin nan ba in an samu kashin shanu to ba a sa ma na ba wanka da na jaki bola za ka na shanu ake aka fi sawa shi ne zai sa ya kalli abin nan ma ya yaɓe amma na na na muka eh eh ta faɗa da ciyawa ko ehem haka ne ta ɗebo ciyawa zuzuba ciki in an sa kashin da shi ya haɗa da ciyawa ta kuɗa su ƙara ƙarfi amma aka samu na shanu ba da gona da ina biki amma na jaki ni dai na jaki ko sa shi a wuta a jibi ne ban taɓa kana ganin ana yi a ɗauko shi a ce ba ya sa wuta to amma na shanu ba na shanu duk a sa shi ma in ba itace ba komai ta sa na shanu a daji in ka samu busasshen kashin shanu an yi ruwa ka shi duka ga ga abun nan to daji dama ina ma ruwanka in ma ba ka da a shanun mu mun san a shanun daji Allah sani ko kana ne mota ka burka sai ko rubuta ka yawwa ka ji ko kai ko ne za ka eh dan bayu ba kuro ma kuro ga ba kuro ya ko ba kuro eh me ba kuro ka je daji ka nemo wanda ke burka sai a ta ta zama a shana sai ka fara sa cikin research da dole sai ka ba daji in an je malam aka zo sanyi yana ne ga kana samun mutaccen kashin shanu da bai jike ba a wani wuri wani rubuci ka samo shi ka samo wannan abin faluta ka zo ka sa sai fal wuta kawai shi kenan sai ku ta jin jini amma gashin jaki to wannan shi ne na ala wuta na yawwa ai shi ne to ai amfanin shi yana da yawa wai gawayi gawayi ne shi ma an zuwa rani ya kawai ana ta tara shi an ɗauko shi an sa cikin wuta ma na sai ka ga ana ta dafa tuwo na jaki ba to ka ji wanda zai gasa ta da kyau to kun ji da amfani mana yau kana da da amfanin kaji ta to na jaki ba kuma kuma an ce kaji shanu ana hadawa da kuma an kana da irin ciwon nan wanda ake cewa bulala eh ana sa shi to to ka ji kuma wani kaji magani ba dan dai to abin da za a kiyaye saniyan tana cin najasa ko ba ta cin najasa to wannan shine kuma rikici in tana cin najasa kashin ta najasa ne duk arin ta najasa ne amma in ba ta ci to waɗannan duk ana iya amfani da su ya fito ko na to dai amma amma abin da muke magana nan yadda za a yi wa mutum wayo yana rike da zinariya a an ta a bashi kashin jaki to kamar haka ne mutumin da a nan duniya an zo da shi duniya an halitta shi a doron duniyan nan ne fa dan yayi bautar Allah ta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun shine dalilin zuwan mu duniya bautar nan ita ce asali duk abin da za a yi na a ci a sha a zauna a ji daɗi a samu lafiya mai kyau a samu ƙarfi a yi la- duk manufar su shi su wasa'il ne na bauta dan ai bauta ne ake so a same su ba kawai da mutum ya zauna baya komai ba sai dai kallon TV mutum shekara hamsin bai iya karanta sura guda ɗaya mai kyau ta alkur'ani amma duk labaran da aka a duniyar nan yana ya iya su balle yanzu ma ga Twitter ga wane ne ga wane ne duk ko ina yana nan duk labaran da aka yi shi ya bi na wasu kuma shi ma ya nace sura amma bai iya karanta ko sura ɗaya ta alkur'ani ba kuma bai damu ba, bai yi nadama ba har yanzu wannan shine muntahal musiba babu mutumin da za a ba shi dama ya shekara arba'in har ya dora a kan arba'in din nan amma bai da kaso na qur'ani ko kaɗan bai da kaso na sunnan manzon Allah ko kaɗan ba ce a lahira wallahi sai yayi nadama kuma sai yayi kuka kuma ba wani uzurin da zai gaya wa Allah inna Allah ya riga ya yanke masa uzuri hatta idza balaga arba'ina sana وبلغ أشد منين حتى إذا بلغ أربعين سنة وب... حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتجاوز عنهم نتقبل عنهم من أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة ودوبا كاتنا أننا waɗannan wanda suka yi haka mutumin da ya kai shekara arba'in ya zama balaga a shuddahu ya kai iya ƙarfinsa wa balaga arba'in na sanata ya kai shekara arba'in ya ce ƙala rabbi auzi'ni ya Allah ka cuta man in gode ma ni'iman ka ka sa in yi tunani in gano in gode ma wannan ni'ima ta ka da kai man sannan bayan haka nan da wadda kai ma iyayena iyayena da suka abin nan sannan ka ja ka gyara man zuriya na tuba na tuba mutum yana to inni tubtu ilaika na tuba zuwa gare ka wa inni minal muslimin na daga cikin masu min kauya yanzu duk wani abu da aka yi baya an yi kuskure a yafi shekara arba'in ba yanzu ko dan shekara arba'in wani lokacin ya rashin hankali in ya wani abun ma sai kayi mamaki shi ne ke ƙara share wurin zama mutum ya kai shekara sittin ka ga yana yin wani irin gini kuma bai aje ginin suka zama guda biyu ba ɗaya a nan ɗaya a wani ma ya kai saba'in wani ya ma kai tamanin amma kullum rigimar duniya da shi ake yi kuma bai komi ba dan lahira kuma an magana su a ce su ne elite masu wayo su ne wanda suna da ilimi suna da hankali suna da wayo to wannan ne bambanci shi da ka wala bai da bambanci duk mutumin da yake kada kamanin har ya linka arba'in din nan biyu sannan ba ruwan shi da tunanin lahira wallahi bai da bambanci da bajimi dama bajimi da shi saboda bajimin aka yanka kawai ta shi ta kare an je lahira kawai ta da shi suke za su zama kaza shi ko wannan ya shiga uku a wannan lokacin to ba shi ne ba to ba su wannan halakar ne ta jawo ba wannan tunanin ba to mutane da mutane a zuwa nan zuwa abubuwa makaranta na madina yi wanda ya kai shekara rai a madina a madina ga su su da suka koma su mazan lafiyar suke koma ma gida ba ala mutane kawai su zaɓin da suke so wannan dai gaskiya ka bayyana ga mutane kamar yadda ka zana ana sai dai wanda ke so ya ɗauka wanda bai so ya rike su ɗauka amma wallahi gaskiya fili take ga mutane kamar rana in mutum yana so ya bi in bai so kuma ya kiri dama kuma wani jagoran tafiyan nan fa ta kai fadakkir innama anta mudakkir lasta alaihim bi musaitir shikenan ka gama fadakkir inna ba'ti dhikra shikenan duk kai dai kai ka gama ba ka za ka tilasta mutane su yi wanda ke kowa abu ne kamar rana wanda ke so ya bi wanda ke so abin da ya bana man sha a fal yu'min man sha a fal yakfur wanda ya ga dama ya dauka wanda ya ga dama kuma yake amma abin yake
Yeah. zai ɗauka cikin wani mutum shi ka ci abin da kake faɗa shi wannan lokacin da wani ya rage suna a duniya ana kuskure ai ɗabi'atan mutane su suke mala wata ba daidai ta dame su ba su ra'ayin su abin da suke so a yi daidai yadda suke so a wannan baka ga Ali bin Abi Talib ko zama na maimaita maganar ne abin da ya fi tsoro ba kaman jahilci da kuma bin son rai waɗannan abin musiba ne mun ta hal musiba ne to dai ku kalli waɗannan saboda haka wannan in mutum ya zo da su ne ake bambanta wurin Allah su ne ake samun matsayi wannan takawan ita ce babba kuma neman ta ake ba haka kawai mutum zai taso kawai ɗaukar yadda ka san dai tarbiyya kamar misalin wanda su yi imani zai zo ne ta aiki shi yasa mutum da ya musulunta farko ba za a ce mai mumini ba saboda haka mun karanta wannan tun ga ita cikin sura ma bai abin nan ba kada da mutu lokaci amma in an musuluntan za a yi ta aiki ne a yi ta aiki a yi ta aiki har a samu imani a ci gaba da aiki a yi ta aiki a yi ta aiki a yi ta aiki har daraja ta karu mutum ya zama cikin musulmi shi yasa maratibul islam maratibul din aka ce talata al islam wal iman wal ihsan idan mutum ya tashi martaba ta farko ya zama musulmi ana nan ana ta kokari ana ta aiki a zama mu'mini mutum ya zama mu'mini har mutum ya tsallaka nan wurin ya kai martaba a martabatul ala ita ce ya zama cikin motsi ne to dole ne Allah ya taimake mu saboda haka sababun lil ikram in qala ya ayyuhan nas ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa untha mun halitta ku ne asali daga tsakanin namiji da mace haka ne asalin mu waja'alnakum shu'uban muka sanya muka zama jama'a daban-daban ga waɗannan anan ga waɗannan anan ga yanki can ga yanki can wasu ma ko da ma abin nan bai hada ba ga wasu a continent su daban ga wannan continent ga wannan continent ga wasu nan ga wasu nan ga sunan daban-daban wasu ka abu da suka ga kamar baka ma taɓa ganin irin su ba ma halitta ne kuma ga sunan dukkan Allah wa qaba'in sannan da yarzuka daban-daban sa kowa ga abin da yake magana kuma duk wanda ya magana nan wanda ya halitta shi yana jin abin da yake in za a taru ɗaya a roƙe shi ko a yi magana ba su jama'an nan gaba ɗaya ba su da bambanci da sautin mutum guda ɗaya wuri tabaraka wa ta'ala wannan an yi ne ne ta'arafu saboda ku sani ku san juna ku gano abubuwa ku tabbatar da abubuwa kuma wannan ke sa ko waɗanne bangare da Allah ya ba su ilmomi da abubuwa daban-daban wasu sun iya kaza wasu sun iya kaza na rayuwar ku ta duniya sun iya kaza wasu sun ke kira muku wasu duk wannan kyauta ce ta Allah tabaraka wa ta'ala saboda ɗan adam har abin da za a ci ma sai da aka bambanta wasu ƙasashen wata ƙasar tana shuka kaza yayi wata ƙasar tana shuka kaza ba zai yi ba abubuwan da za a noma a ci na abinci sun bambanta akwai wasu ƙasashe kowaɗanne inda suke aka yi nau'in irin abincin da ya dace da su aka yi masu bi'a irin bi'a da ta dace da su idan ka tashi ka tafi wajen garin yanzu sai ka yi adaptin bi'a su kafin kai sai ka sha wuya wasu suna da ɗan karan sanyi wasu suna da ɗan karan zafi wasu suna da rana mai tsawo wasu suna da dare mai tsawo wasu ba a ranar kwata-kwata wasu ba a daren kwata-kwata kuma duka suna rayuwa a doron duniya wasu na cikin kankara wasu suna cikin tudu ba ruwa kwata-kwata wasu suna kan duwatsu wasu suna cikin kankara wasu na karkashin wani an saukar da su kasa idan ka je garin su za ka ga kamar sai an ci gari biya ma saboda su an yi su kan kasan duniya kuma suna rayuwa wuri garin su ne su isawi an gangara da su kasa garin su yayi kasa wasu kuma garin su yayi sama duka suna nan suna rayuwa bi'inillahi ta'ala to da ka Allah ya yi haka ne dan ya nuna tamamu kudratihi yana da cikakken iko akan komi dan haka yana aikata abin da ya ga dama a inda ya ga dama akan waɗanda ya ga dama a wurin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama ba wanda zai maka sadakuli ya ce masa saboda me ya haka ba ya masa shi to da yana da cikakken iko amma duka in an gama wannan bambance-bambancen da garuruwan da ƙasashe da bi'a su wasu masu sanyi wasu bi a kala biyu a yi masu sanyi a yi masu zafi kawai a ce masu wasu ba a yi masu ruwa wasu a yi ta ruwan har ya fi ya fi yawa wasu a yi ta sanyi shi ya fi yawa wasu a ƙin ba a masu sanyi sai zafi su kuma shi ya fi yawa duk wanda ya tafi ya canza wurin sa ya je wurin da wani yake sai wani ma ba zai iya rayuwa wurin ba da ya je zai kokari ya guje kuma inda wasu kuma ma ga sunan ga halittu nan su kuma an magana na cikin daji cikin daji halittun da Allah kada ya san ya kai yawa suna rayuwa su ma akwai waɗanda yanzu je sun zauna wani wuri su ba za su iya ba su ba wurin kamar yanzu giwa akwai abin da take ci na musamman in ya kare dole ta bar wurin ta tafi sai wani gari kuma ta ji daji ta tafiya ta tafi daga nan ta tafi har ta fita daga cikin mana ta tafi ta yi neman wannan abin da tsuntsaye ba akwai samuwa akwai tsuwaye wata in an ganta a ce kaza in ruwa ya kare ko ne abu sai wani wuri can da tsuntsaye a landa ko su tsuntsaye da aka taba bani labari idan suka shiga cikin shekarsu saboda yanayin da ake ba su ƙara fitowa sai an yi wajen wata shida sannan kuma su ƙara fitowa wasu na nan suna rayuwa cikin shekaru sun yi shuru a ciki sai wannan lokacin ya yi shiga sun fito sun kuma lokaci ya suka koma shi kenan da rana da yadda ake kaskaɗan wannan ramadan ɗin nan sai da na zo a ko ɗalibi na yana london yana phd ya kira ni nan bayan karfe goma da wajen rabi ya kira ni nan ina nan zo ne ya kira ni yana cin abincin buɗe bakin shi lokacin jama'a yanzu muke buɗe bakin saboda mu wajen mu yanzu rana ta karu sosai kuma yanzu karfe uku kuma za mu ƙara yin sahur ko mu dora goma da rabi na dare malam sani goma da rabi na dare ya kira ni nan mu mun yi sallah mun gama nan ni da waɗanda muka ɗau mu mun zo na zo nan ina zanne ya kira ni waya yana ta abinci shi na ce a injiniya ya ce malam mu yanzu muke buɗe baki mu muke buɗe baki na ce bari mu samu mu dan gaisa a ce kan Allah dai taba wani ya ce ai mu yanzu ka saurara ka abin nan sosai yanzu nan idan an jima kuma karfe uku kuma daga nan za mu yi sabo a fara karfe uku daga nan za su gaba kuma da azumi to kaga yanzu wannan aka koma fatawa wannan dan shi'a shi dan shi'a yan shi'a ta suka idan akal azumi ya zo kawai kaga yanayi ya canza kaga da wuya wai kai tafi kai ta tafiye tafiye kawai sai ka ɗaura kayan ka kai ta tafiye tafiye kai ta tafiye tafiye kai ta tafiye tafiye har azumin ya ƙare sai ka dawo sannan da kaga dama sai kai azumin ka sanda za ka iya kar ka zauna a gari ɗaura buhun akwatin ka in kaga azumi ya zo kawai wai ka ɗaura akwatin ka kawai kai ta tafiye tafiye eh ko ba ko ba da wani ya da ya wani in azumi ya zo kawai ka shirya da kaga alama zai baka wuya to shi ne tafiye tafiye kai dan tafiye tafiye ka kawai da azumin ya kare sai ka dawo tsoron da za ka iya azumin sai kai kuma nan zo ba ba dole ka jera ba ka yi ɗaya ka aje ka yi ka aje ka har ka gama wannan ma ga wanda ya yarda baya azumin da su ba da niyya ma sai yarda azumi goma talatin ne su ta suka uku za ka yi batiniya shi'a batiniya ta suka azumi guda uku ake yi kawai ka bari sai ashirin da bakwai ya yi sai kai ashirin da bakwai ashirin da takwas ko ka bari ashirin da takwas ashirin da tara talatin dama ba talatin wurin ashirin da bakwai ashirin da takwas ashirin da tara an gama ka gama azumi talatin aka tambaye su suka ce wal hasanatu bi ashari amsalha saboda haka in kai ɗaya daidai yake da goma su sun yi uku talatin kenan wasu ya san ƙarshe da ƙarya shi duk annabi da ya zo ya azumin bai iya ba sai su kai san ka wallahi kai san mutu ya zama halakake Allah ka tsare mu da halaka wannan kenan wa waja'alnakum wa qabailika inna akramakum inda Allah atqakum wanda ya fi karanci ya fi daraja wato a wurin Allah a cikin ku duk wannan bayanin da muka yi na kasashe daban-daban wurare daban-daban halittu daban-daban wasu manya-manya wasu kanana wasu da dogaye wasu da gajera ruwan da suke abinci da bambanci da inda bi'a da komi na duka gaba ɗayan an tattara an taru gaba ɗaya gaban Allah wanda ake nema ya tsira a ranan nan shine mafi girman takawa wanda aka sa ran zai ta ya tsallaka ya wuce ba matsala inna akramakum inda Allah wanda za a fi karramawa a wurin Allah ranar tashin alkiyama shine atqakum inna Allah alimun khabir Allah tabaraka wa ta'ala masani ne game da komai komai ba da labari tunda kau ya sani sai ba da labari ma'anar shi zai saka ma kowa kan abin da ya aikata ba abin da zai koyi gare shi ba akramun nasu inda Allah atqakum da aka mafi karamcin mutane a wurin Allah wanda ya fi tsoron Allah ba matsayi ake kallo ba ba samun duniya ake kallo ba ba asali ake kallo na gidaje ba na ina ne mutum ya fito dan babban gida ne ko wane ne in dai kafiri ne ba wani babban a wurin shi kawai magana banza ne wa huwa aktsaruhum da'a wa intifafan 'ala al-ma'asi wannan mai takawan shine wanda ya fi yawan da'a zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa intifafan 'anil ma'asi da kuma wanda ya fi tsananin kamewa daga sabo ba ruwan shi da sabo duk sabon an zo yi baya yi yana kaurace masu sai wanda ya zame in kuma ya zame zai sauri ya tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda dukkan mu yan adam ne kullukum khata'un wa khairul khata'ina tawwabun ‘yan adam dukkanmu gaba ɗaya masu kuskure ne mafi alkhairin masu kuskure su ne masu saurin duba da sun zabe su saurin koma zuwa ga Allah ta bara ko ta'ala wannan shi ne abin nan la aksaruhum qarabatan wa qauman ba ana nufin wanda suka fi takawa su ne wanda suka fi kusancen kuwa suka fi dangi suka fi jama'a ko suka fi matsayi su ne ba wala ashrafuhum nasaban wanda suka fi dangantaka ta wajen haihuwa cewa iyayensu su ne wani suna da nasaba su ƴaƴan sarauta ne ko ƴaƴan mulki ko ƴaƴan waye duk ba shi bane walakin Allah azza wa jalla alimun khabir Allah tabaraka wa ta'ala masali ne mai bada labari ya'lamu man yaqumu bi taqwallahi zahiran wa batinan shine wanda ya san wanda ya tsayi da tsoron Allah nan a koye da bayyane Allah yana sanar da abin da ke cikin zukata ya san masu masa da'a bayyane da koyi ya san masu takawa man la yaqumu bi zalika zahiran wala batinan kuma yana tantancewa ya san wanda bai tsayi da takawan ba shi ma a bayyane ko a koye ma babu a bayyane babu a koye ma babu sai yujari kullam bima yastahiqu Allah tabaraka wa ta'ala zai saka ma kowa da abin da ya tantance wanda ya bi zai samu sakamako mai kyau wanda ya yi abin da hausa ke ce ma kunnen uwar shegu aka dinga gaya masa ga ta nan yayi banza da wannan magana ranan cizon ya tsara nan zuwa wata rana Allah ka tsare ya fito ko asabi wal shurur 27 ay at-taqwa yusalu biha al-farad wal makhraj min kulli shiddatin wa mashaqqatin wa karb ita wannan taqwa ta dalilin taqwa yusalu kulura da wannan sosai wajen wasali yusalu bihal faraju faraju a kita kada daura rawutin nan ma nan za ta canza yusalu bihal faraj ana samun mafita da wannan a samu in ana cikin bakin ciki a kuranya wannan shine faraj wal makhraj da mafita kuma min kulli shiddatin wa mashaqqatin wa karb idan ana cikin kowane irin matsatsi kowace irin tsanani abun shine mai shidda mashaqqa shine wahala ana cikin matsatsin da ke wahalar da mutane wa karbin da bakin ciki ana cikin damuwa da takawa ne ake maganin wannan wa yasuqullahu biha rizqa kuma da wannan takawa ne Allah sai ya koro ma bayan sa arziki ragadan suna rayuwa su ga rayuwa ta canza rayuwa mai daɗi bil muttaqi ay min haythu la yahtasib da su masu tsoron Allah nan da wanda ji ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala za a ba su mafita a ba su arziki min haythu la yahtasib inda mutum ma bai tsammani yasa ko addu'a kake kakka kayyade ma Allah abin da ya kake a a kai dai kana roƙon Allah ya baka abin da yake alkhairi gare ka duniyar ka da lafiyarka ba sai ka san ta inda za a yi ba kuskure ne ma ka rika adda kana ta Allah dora ka akan wani ka sani wani ko gawa ce a dora ka akan gawa mala zani a dora ka akan wani ka sani ko gawa ce ko ga abu bai ba to gawa ne ce zo ko abokin kwana kake nema ka ga sai da kanjima ka gane ashe gawa ta kake to ka gani kanjima ka tabo da kace ta jibi hira na gawa mu zai to saboda ka wani gawa ne kawai yana yawo ne da kawagu amma gawa ce bai da amfani sanin shi ma bai da amfani da baka san shi ma da kai wallahi akwai mutanen da gara da baka san su ba sanin su ma masifa ne saboda saboda su sai a cutar da kai ma saboda ka san su da baka san su ma da ka huta azal uyun ciwon ido ne sanin su da baka san su ma da in ka haɗu da su idan ka yi ciwo da baka san su ma da ya ci mun karanta cikin ulul himma akwai waɗanda ba su da amfani kamar kashin jakinta ba amfanin da suke da shi ba su da amfani kwata kwata da baka san su ma da ka da ya ma bi ma da baka san su sanin su ma masifa ne da ka san su da baka san su ba da ya bi ma azal uyun to na ga wannan ne na eh ai to sai haka yake ai wallahi wani ne maka mu'amala sai kaji da bada baka san shi ba na baka san shi ba da abin ma da shi saboda in yi ma wata hamdiya ya ma wata abin nan a wannan jafa'i ya ma maganganu ya ma wata hamajiya sai ka gom ina ma da baka san shi saboda ai an ganka ma tare da shi ganin kama tare da shi ma matsala ya ma faɗi moni ya ce ya san kama ita ainihin wani ma muna tare na san shi wallahi shi ma wannan ma mutum na ma baka san shi ba da ya ce ma wannan wallahi haka yake nafsu shi to sai akwai su ba da laifi bane akwai wanda sanin shi ma a liƙa ma shi ma a jikin kama bala'i ne da ma ba liƙa ma shi ba da ya ce ma wala ya shauro bihi mutum ba zai maji ba saboda haka yanzu kai addu'a kai addu'a kawai Allah ya baka mafita Allah ya baka mafitar nan shi ya fi sanin mafitar ko ta ina ne ko ta ina ne in kuma wani abu kake roƙo kan wani abu ya zo gaban ka ga kaman zai wuya ba wai kai ne wurin ke yake da wuya a matsayin ka na bawa amma shi wurin shi gaba daya na ta maimaita maganar nan da wanda ke roƙon a bashi jirgin sama da wanda ke roƙon a bashi allura ko reza a wurin Allah daidai suke ba wani wanda ya fi sauki ko wanda ya juya a wurin shi duk daidai suke inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kullu ma yajri wa yahsul yajri ne ko yahsul ne bainal kafi wan nun kawai da ya ce mai kun fayakun shikenan sai dai fa na gaya min kwanaki yaro ne tambaye ya a cikin gida lokacin muna na ina zaune kawai ya ce masu ya ce wai shi abin da ke damun shi an ce Allah inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqulu lahu kun fayakun idan Allah ya yi nufin abu sai ya ce masa kasance sai abin ya kasance malam sani kana ji sai ya ce masu to yaya za a umurci abin da babu kuma a ce kasance kaji yaro dai murto tambaya da ke ga yanzu awa wanda daga ya ka ce kai ba ku ci da hankali ta bai da Allah kawai ko ba Allah ai shi amma da hankali yace shi abin da ke samun shi a makaranta malaman sun gaya masu cewa Allah tabaraka wa ta'ala inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula law kun fayakun idan ya nufin abu zai faru in yana son abu ya zama sai ya zama sai ce zai kasance sai kasance to ya za a yi babu kuma a ce mai karantar ai babu ya tambaye su suka ce ba hukaci na za ku kai wani shiru na ce a da hankali ku dai ku bani hasa in ba ku sani ba ku ce ba ba sani ba ku turo min ni ma ina sani in ba sani ba mu nemo amma tambaya da hankali to za ka tambaye ka wannan tambaya ya za ka bada amsa malam jamilu sai ne za ka yi ma tambayar nan aka bugo ma ita ko profesa kai ku profesa ne eh irin tunanin shi ko to kai naka ba za ka yi min wayo bai karatu ba ko karatun ne yasa yi kana ji ya ce ma faɗa ga ma makarantar sai malamin sai musu karatu shi ya zo kila bai samu damar tambayin malamin bane ya zo da matsalar gida ya tambayayyen shi cewa shi abin da ke damun shi a makaranta sai da ya faɗi ina zaune ne ina ji ya ce a makaranta malamin su ya yi karatu ya ce ina ma amurku idza arada shi an ya kula lahu kun fayakun to shi wannan maganan da za a ce ma abin da babu kun fai kun kuna. Haka ne, hanyar zai ka zuke. A tambaye su daidai take abin da bai gane ba shi ne akwai kitabul makadir akwai kitabu wanda shi kuma na qada akwai littafin da Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da zai yi a duniyan nan ya riga ya shirya shi a wannan wurin yana nan an saba duniyar nan kafin mu zo ciki abin da zai faru a ciki an gama shi da shekara dubu hamsin ya gama tsara kayan shi to akwai bambanci tsakanin alkudura da alfaba kudura tsara abubuwan ne aba shi ne zartar da abin da Allah ya so to sai lokacin shi yayi yana nan fi alamil ghaibi na shi dama fi ilmil ghaibi na shi da yake da shi yana sane da waɗannan abubuwa duk abin da zai faru ko abin da zai ya shirya shi amma yaushe zai faru a ina zai faru lokaci kaza wannan kuma ya ban maka sani da lokacin ya yi sai umarta abin wannan abin da ya so wanda ya tsara sai ce to yanzu bayyana zai bayyana ya fito ita ce amsan da ya kamata ita ce amsan magana shi ta harkar layi take nan ne ya rikice saboda bai san bambancin kudura da kaba ba to za ka ga cikin littafi ko malaman na maganan cewa wannan shine inda ya fi rikici ko ina akan kudura da kaba da ake ci fa'ul ali wannan na abun nan ba shi fa'ul ali duk wannan maganganun ne da ake ciki to akwai bambanci tsakanin wannan na tsara abun da zartar da shi kuma da bambanci kamar yanzu misali an tsara a cikin lauhul mahfuz duk zuri'ar da za ta biyo ta jikin kamalan sani tun daga kai asalinka har zuri'ar da za ta fito an tsara amma yanzu suna nan to har ba ka raye wata nan ana nan sai a rika samun wasu ana ta wannan zuri'ar malam sani zuri'ar malam sani kaga lokacin zuwan su bai yi ba amma ana nan Allah na sane da abin da ya tsara duk ta zuri'ar kan nan wanda zai fito ya san inda za ku haɗu da wanda za ka aura da gari ka duba fa aure yadda wani garin ku daban kai ka fito daga wata jiha ita ta fito daga wata jiha amma hadakin da Allah ya kaddara za ku haɗu ma ka taɓa gaya maku nan wani da Allah ya kaddara shi yasa wani lokaci magana aure kawai ba cika damu kada da ta dame ka in an tsara a haka din nan haka zai yi na gaya maku na ce wata rana wani zai tafi katsina ya zo zai wuce ya ma wuce sai kawai ya duba miron sai ga wata yarinya ta fito daga gida za ta tsallaka titi ita kuma ta tsallaka titi shi kuma ta miro ya ganta sai kawai ce ka wannan yarinya ta Allah zai sa abin da shi amma dai ya tafi ya je sanye kwana uku sannan ya dawo ya zo daidai inda ya ganta nan kawai sai tsaya ya samu wasu mutane suna zaune ya musu sallama ya gaishe sai ce sannan ku dai sannan sa Allah ya hakuri tambaya sai kire ta kace menene yace kwana uku da ya wuce nan zai je ka sanna ya zo zai tsallaka da Allah ya hakuri dai da magana amma dai abu ne yace sai ga wata yarinya ta miro ta tsallaka titi ta bayan shi sai dai kan shine yace ga irin kamar ta ga irin yace yace ai ko ba wata yarinya mai kamar da wanda ka wadi sai yar gidan wani ga gidan sa sai dai gidan ya sallama baban ta fito yace mai kaji kaji kaji kaji abin da ne ni ina kai in ba ai mata miji wai na sa wani izini ne yace an ba ka izini dalilin nan ta zama sai shi ko ƴaƴa ka kaddara yanzu da ya zo wucewan yanda aka aka fito da ita daga gida daidai yadda zai wucewa fa zai amma Allah ya fito da ita daga gida a daidai lokacin ba garin su bane ba wurin amma aka fito da ita daga gida shi kuma ya wuce ya ganta kama nuro da yake Allah ya kaddara abu haka ne ka gani ita ce kuma yanzu suna da yaya tare to ya ka gani yadda aka hada abu cikin kitabul maqadir yake ko ba wuce ba sai rika magana yana ta matan mutum kabarin sa ba to wannan tsarin da aka yi wata a wata kasar take ma wata a wani garin take wani Allah sai ya hada kawai ka je garin ko wani abu wata saboda biki wata saboda kaza ka sunan asbab wata saboda makaranta wata saboda NYS wata saboda kaza wata duk dai ga shi nan asbab la tu'addu wa la tuhsa ita ne bi fi kitabul maqadir to abin ya faru a kulla har ya yiwu ran da aka kulla shi ranar ne haba ya hau kan hukunci hukunci ya an zarta kenan amma yana nan dama ba faɗowa yake ba shi yasa ake cewa Allah ba a ba a masa sifa da cewa yana da bada a ka'ida ta aqida dan shi a sun sun yarda da wannan kamar yadda azazzaki sun ya tabbatar da su sun yarda da riji'a ko kaga nan ko nan yayi magana da na san kun gani yace su aqida ta shi a sun yarda da riji'a idan mutum ya mutu zai dawo hayye aure ya rayu ya hayayyafa ma su sun yarda da wannan aqida ta ahlus sunna wannan kai kafirci ne ba to haka bada shi wancan na Kano shi ma na taba jin karatun sai ce su sun yarda da bada bada shine Allah ya fasa yin abu kamar yanzu ya zo yin abu ya ga kawai za a samu matsala ya ce ya fasa ba zai yi ba ko kuma bai niyan yi ba ya ga za a samu matsala ya ce bari ya yi inda dama bai kaga wannan tuhuma ce ta bai san gaibi ba na na ba da koma ko to kaji dukan haka suka ce to wannan aqida ce mai muni wannan tunani shi ban da tawa ahlus sunna a gani wannan magana to haka ba mun da tawa da karanta amma ku shawara ku samu aga malamai da suke maganan kitabu da tawa aqida ai maganan fatul majid sannan kai maganan ma'aridul qabul wannan mun sha magana akan wannan ya kamata ku samu littafin ne yana da gayatu ahammiya wajen mutum ya samu aqida ta tatta ga kuma wanta aqidatu abahawiyya ko kuma wancan na abin nan mutum ya samu waɗannan ya ke ka koya ka samu malami ka rika zuwa kai ta karanta in ba ka ba wasu abubuwan wani rana ba ka sani za ka bada amsa su ba abu ne rikice rikice da yawa ko malamai sun riga sun gama warware su dan akida ita ce babban matsala in an rasa ta kaman a ce maka mutum ne aka gani ga jiki amma ba kai na eh eh eh eh to ai shi ko bai magana larabcin ba ai ba kaddarta aka ce ba kabaita aka ce inda ya kalla da ba zai gane ta ma da bambanci ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya magana yace Allah in ka hukunta wani abu in ka ma fassar da wani abu ka tsame ni daga ciki ni ban tuto ba ni komai ba duk wannan abun nan ne ai rashin gane larabci musiba ne to kuma yadda kake gane larabci in ba daga bakin masu abun bane kaji to kai dai ka tsinci abin da ka tsinta kawai amma dole ne sai in larabawa sun karantar da kai ko ku kana karanta bakin masu harshe sannan muna hira da kai na ce maka idan da za a ce karatu ake yi ai da yawa wasu abubuwan masu aikacin lokaci na ce na ce ma menene bambancin ukuhud da idlis profesa ina dan borno mai kamo damu yana ka so ne wala abu ka dan nan ban ne ce dan ban da zaka kawo zo ita su sai da mu suke iya kawo ina da ce sai na ga wala abu ka zama da ba gari kai wai shi dan ban sai da mu iya kawo mu iya kawo zo ko ka ko ne ina mai ga ga da yace wai shi sai ne da mu da mu da aka ce ba shi wai ba su zo tsaye tsaye wala zai ce da mu kafin kirarin da mu aka ce dabo saboda wawanci ne ma sunan shi bai ma san sunan shi damo ba wai sai ya laɓe bakin hanya idan yara su karkata ga damo ga damo sai ce sai abu gani wane ne damo sai ya ji gora sai ai ni ne damo ni ne damo sai watsal watsale kokarin guduwa su tafi jin sai dan murna sai ce wai yan murna sai dai damo inda dai zo sai an ci gudu damo suka iya kamawa yabo ne ya tashi ya ce ce a ba mu ai sai mu kama da mu kama da shi ya ce kama da mu ya ce yabo ko wanda ya ce ya ce ta komi ya mun zanna a yi ce bai san ta komi ba to shi ne nan sai malami yake cewa yawanci larabci in ba daga harshen masu kaji ba dole zai ka kai kuskure domin mutum yana tsaye sai ka ce masa ijilis ka yi kuskure a larabci ba inda za ka ce mai ba sai dai ka ce mai uku saboda asalin qu'ud min al-a'la ne ila al-asfal in ka ce qu'ud ya nuna dama tsaye yake sai ka ce to zauna to ya taho daga sama ya kasa kenan shi ko Iblis daga kasa ne zuwa sama idan yana kishin gida ne kwance sai ka ce mai Iblis to tafi zanne kenan sai ka so in yana tsaye kana so kawai mutum ya zo wurin ka yaron ka ne ko ɗanka ne ko wani abu yana da sai ka ce awkward kaga ya zauna ya ji wani abu da za ka gaba in kai kana zaune sai shi ya kishin gida kuma kana so maka mai magana muhimmiya sai ka ce mai ijilis to ya tashi zaune ya saurare ka kenan kaga yana daga ƙasa ne yanzu ka ce ta so kawa amma wanda ke sama kana so ya zo ƙasa sai dai ka ce awkward in ka ce ijilis ba mata to wala rasulullahi wai amma dan mu gane harshen masu harshe dole ne sai gabi sai za ka gani mutum zai zo dauki Qur'ani ta karanta sai ce wai zai fassara da fassara bas duk yadda ka iya larabci dai da kanka za ka fassara Qur'ani haka nan ba bin abin da magabata suka ce za ka yi wanda suka suke da harshe sai masu harshe wala sai kai kurakurai da yawa zaka dauki abubuwan da ba haka ba dole ka bi su ka zama muqallidin malamai wanda za ka je ga yadda masana abin suka fassara aya ga yadda ma'ana abin suka fassara in ko ba ka ba za a yi kurakurai da yawa kai wa harshen da wani su ba harshen suna da abubuwan da yawa suna ganewa tangaram haka in an zo wajen balagan ma'anan menene ke kunce cikin sirrin magana duk in mun zo muka faɗi kal in dai kalma guda biyu ta cikin qur'ani a cikin aya ɗaya ga gansu sai dai mu da yaran mu ne ba yaran larabcin bane ka gan su ma'anar su ɗaya amma su masu yara dole akwai yadda suke bambanta wannan da wannan wajen ma'ana shi ne yaran su to dole sai ka tsaya ka bi su a karanta littattafan su kaga me suka ce menene magabatan suka ce masu harshen me suka ce akan wannan kisan an kawo lokaci ta istishadi da luga malaman lugan asalin larabcin ne ake cewa an ce kaza ana faɗin haka ko ba a faɗi ala yake halin ba shi muke kai ba amma dai muna maganar wannan ma'anan ne ina ne to zo raka wa min kulli wa yasuqu li aqab hayy wa la yakhsuru lahu ala bali babu wani abu da zai zo ya rike shiga cikin zuciya ce na damuwa ya zo abun nan ɗinsa abin da ta inda ma ba kai tunani ba ke za ka iya samun mafita ta inda la ya shuru bihi inda mutum bai ma sani ba wala yakhsuru ala bali ko a tunaninka ma bai zo ma ba a ranka sai kuma ka samu wata wuri in ka dogara ga Allah qala ta'ala wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala yaj'al lahu makhrajan Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi mafita ya shiga cikin matsatsi ne cikin damuwa ne wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sannan kuma zai azurta shi ta inda bai ma tsammani man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala fa huwa hasbuhu Allah ya isan masa tabaraka wa ta'ala inna Allah balighu amri Allah tabaraka wa ta'ala mai zartar da abin da yake so ne duk abin da yake so ya zartar zai zartu qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa komai tsari lokacin da zai faru da yadda za a yi shi komai yana da an tsara shi الثامن والعشرون التقوى يوصل بها تيسير الأمور إذا تقوى الناس ana samun sauƙaƙe al'amura ta dalilinta idan mutum ya yi taƙawa Allah zai sauƙaƙe mai al'amura ba zai shiga cikin mazaɓi ba qala Allahu azza wa jalla wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai sanya masa al'amura su zama cikin sauƙi babu wani wahala komai a sauƙaƙe masa har ya kai ga wajen a rayuwa sauƙi a yana tafiya lahira sauƙi in an tashi ma a lahira kuma sauki ana roƙon Allah ka sauƙaƙa mana dan sanin sunayenka wa man ittaqallaha yassara lahu kullu umuri wanda duk ya ji tsoron Allah sai Allah ya sauƙaƙe masa dukkan al'amuransa wa sahhala alaihi kullu asir kuma Allah ya sauƙaƙa masa duk wani abu mai tsanani muna roƙon Allah ka sauƙaƙa mana duk wani tsanani da ke damu at-tasi'u wal ishrun at-taqwa tukaffaru biha as-sayyi'at wa tu'zam biha al-udhur ita takawa ana kankare miyagun ayyuka ta dalilinta idan mutum ya yi laifi ya yi zunubai ya yi wasu abubuwa waɗanda ba daidai ba ta dalilin takawa sai a kankare mai zunuban nan wato zamu bi hal kuma ana girmama ma mutum lada ta dalilin wannan lada sai ta koma dingima dingima liman ittaqa da duk wanda yake tsoron Allah muna roƙon Allah ka azurta mu da wannan abu da zai sa a kankare mana miyagun ayyukan mu sannan in ayyukan da muka yi ƙanana mu je mu tarar da su dingima dingima na alkhairi ranar lahira bi mannika wa karamika qala Allah azza wa jalla wa man yattaqillah duk wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala yukaffir anhu sayyi'atihi Allah zai kankare masa miyagun ayyukansa da yayi ba daidai ba wa yu'zim lahu ajra sannan ba kana za a girmama masa ladarsa ta zama babba dan aiki karami sakamako babba muna roƙon Allah ta azurta mu da wannan ba dan halin mu ba wa qala azza wa jalla ay subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا da za a ce da nama da dai a ce ma'abota littafi sun yi imani kuma sun ji tsoron Allah Yahudawa da Kiristoci da duk ma sauransu da a ce sun yi imani sun ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala la kaffarna anhum sayyi'atihim da mun kankare musu miyagun ayyukan da suka aikata wanda ba daidai ba duk bannan da suka yi yasa ake cewa al-islamu da duk guma qablahu musulunci ya dace duk abin da aka yi gabanin shi duk abin da mutum ya yi da ya koma ya zo ya abin nan ya tuba ya yi musulunci ya dawo musulunci shi kenan a kuma wanda ya ja musulunci shi kuma ya ba daidai ba ya yi taubatan nasuha shi ma in kaftar an sai ya yi da kan kare masa zunubansa shi ma ya na musulmi ya yi ba daidai ba ya gane ya yi kuskure ya shekara arba'in yana da gwalgwalo yanzu ya gane ya tuba ya gyara sai mun turo ba Allah sai ya zama an samu husnul khatima nas'allahu husna hadhihi mannihi wa karamihi innahu wali zalika wal qadir alayh da ace ma abu talib tafi sun yi imani wattaqau suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala la kaffarna anhum sayyi'ati da mun kankare masu ayyukan su da suka aikata wanda ba daidai ba wala adkhalnahum jannatin na'im kuma tabbas haqiqa wallahi da mun shigar da su aljanna wadda take gidan nema Allah tabaraka wata'ala ka samu na daga cikin wanda za su shiga wannan wuri kada ya zama daga mu sai dai labarin gida Allah ka tsare na ƙarshe at-talatin na talatin daidai at-taqwa tasmuru al-ihtida wal ittiza wal ittiaz lil muttaqin ita taqwa tana gadar da shiriya da wa'astuwa ga masu taqwa wanda yake da taqwa yana da ita yana karuwa dalilin ya same ta to zai sa mashi ya tsaya akan shiriya ba zai yadda ya falle shi yadda aka yi aka da sai zabi dai shiriya ta fi masa bata wal ittihad sanan da wasuwa zai kalli abin da ya ji na kisoshi ya kalli labarin waɗanda suka wuce na al'ummomin da suka wuce da kaza nasu da tarihi da wane ne duk zai sa in ya kalli wannan sai shi ya wa'azu ba zai je aikata aikin da irin da suka aikata ba na zo magana fir'auna ya sani na zo magana ad samud mutanen nu da waye duk ya san abin da suka yi kuma ga sakamako abin da aka wasu ga mutanen annabi musa ga kaza ga kaza ga mutanen shu'ai ga abin da suka yi ga laifukan da suka yi ga wannan dalilin wannan mai takawa in ya karanta qur'ani yana bi yana bi yana gano ma'anar nan zai dawwama kan shiriya kuma sikewa zuwa abin da yace kada mu yi dan kada wannan ya same mu ga mutanen annabi wani ga abin da suke halaka ta same su ga mutanen annabi wani ga abin da suke halaka ta same su auna daga duk kisoshin nan za karanta cikin Qur'ani ga mutanen no ga mutanen annabi Musa ga mutanen annabi Ibrahim ga mutanen annabi Musa ga mutanen annabi Shu'aib ga mutanen Ad ga Samud ga duk yawanci ayyukan nan daga ga al'umma ne yanzu na dai ga mutanen Lut ga wannan da suke aka halaka garin gaba daya sai a yi yanzu ana ganin ma shi ne wayewa mutane ba su damu ba kuma sannan wai har mutane sai su rika tambayar masifa ta same mu su rika ta wayya aka yi aka samu wannan abin da nan ko ɗazun nan fa yau da gabu sai na karanta wasu baba da shi da matar shi suka kulle ɗansu a cikin ɗaki su kuma shekara bakwai yana kulla a cikin ɗaki ba ci ba yana na ya zama kamar ƙwarangwal suka kulle shi a ɗaki aka tambaye su ne da suka ce wai ya fara shan kuna alama yana shan wani abu to da aka kaga magani shine a daure shi a cikin daki a kulle shi shekara bakwai yana cikin daki a boye amma da aka ji labari ma makwabta suka sanar da abun aka zo da musu su kai suka nuna makariya ne ma sai da aka sananta bincike yan sanda suka zo suka sananta bincike aka nemo shi a cikin ɗaki sun kulle shekara bakwai ku duba wannan shekara bakwai kulle ɗan adam a cikin ɗaki sai dai ya ci kashin shi ya ci fitsarinsa ya za a yi a ce ba za mu ga masifa ba mutum ɗan adam a kulle shi a cikin ɗaki shekara bakwai ba abinci malam sani ba abin sha sai dai in ya tashi ya ci kashin ya fitsari ya ci fitsari shekara bakwai suna cikin ɗaki kulle ba la haula wala quwwata illa billah musulmai ke yin wannan wannan musulmi ne zai wannan to duba kuma ran nan da muka magana yaro ba dan karami shi kuma matan matan baban shi ma wannan ka malam ka Allah tsare wannan fa shi baban shi ne fa amma tsawon baban shi ba ta nan shi ma yanzu suka hada da baban shi baban ya eh maman ta rasu sai ba ta nan din da yake nan auzuna da wuya ai ba sai kan labarin kana son ka takaita shi kawai ba ta nan din nan ina ta tafi ba kuma ke nema ba kan labarin muke so maman shi ba ta nan ba sai an ce mutuwa sai rabuwa suka yi ma da aka ce rabuwa sai na gaba ma wani sai ce so me raba su da mijin ma ita zai mu hado ne yaro mu da wannan maman sa ba ta nan saboda haka matar baban yanzu suka hada da ita da baban suka kulla wannan shekara bakwai a cikin ɗaki ka goyi shekara bakwai ba abinci ba abin sha sai dai ya ci kashinsa ya ci fitsarinsa ya sha fitsarinsa shekara bakwai na ku suna sanar yana ɗakin amma an zo an sanar an ce a zo sun zo sun ma yi mutu sannan ga wancan yaron nan kai ne baka na malar sani shi ma yaro ne shi kuma matan baban su ma suka haka baki suka ɗaure shi a garken shanu garke shanu shekara biyu shi kuma ai bai garken tumaki abuwa ba shanu ba tumaki suka ɗaure shi a garken tumaki shekara biyu shi ma sai dai ci abin da aka ba awaki tumakin ya sha ruwansu in an zuba musu ya ci ciyawa ko ya ci dusan da suka samu shekara biyu ɗaure shi uban ma ya da shi za ka kama wannan ne shi ba to wancan ma ba uban nan ba duka an ubannin nan duk ubannin na nan to ya abubuwa ga sunan الثلاثون شين ونا والاستعاذ لأنهم هم المنتفعون بالآية من ثم تتقوى suke amfanuwa da ayoyin Allah wanda bai da takawa in amfane mai a karanta mai Qur'ani tun daga bakara hannas ya tashi karka bai rige shi bai ji komai ba ba abin da ya karu da shi ba abin da ya ragu ya rage saboda babu takawa amma masu takawa su ne waɗanda ke amfanuwa da ayoyin Allah ta baraka wa ta'ala ana gaya masu ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah ya ce to za su ji zuciyarsu ta canza sai su abin nan ba saboda haka su ne wa'iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana su ne wanda in an karanta masu ayoyin Allah ya kara masu imani su ne mu'minai fatahdiduhum ay fatahadihim ila sabilir rashad to wadannan ayoyi su shiryar da su zuwa ga hanyar shiriya mai tsaka wa ta'izuhum wa tazkiruhum sai sai masu wa'azi su a su tsawatar da su an tariqil ghayb daga hanyar bata duka qala Allahu azza wa jalla hadha bayanun lin wannan alqur'anin da ake karantowa bayani ne ake ma mutane komai daki daki a bayyana masu ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala da mujizojinsa da hukunce hukuncen da za su ji da kisoshi dan duk su kalla wa hudan kuma shiriya ne wa mau'izatun kuma wa'azi ne amma ba ga kowa ba lil muttaqin ga masu taqwa muna roƙon Allah ka samu cikin su wanda bai cikin su ba amfanin da Qur'ani zai mai an yi bayanin ba zai gane ba ba zai ma saurara ba ba zai yi za ku daina mamaki daga mutum ba ruwan shi da Qur'ani baya ji baya saurare sai dai kada kadan banza da wasu a ciki ya sani alama ce ta zuciyar nan karkatatta ce wa hudan wa mau'iza mutum ka ganshi ya kai shekara nawa amma baka taba ganin shi wai yana jin Qur'ani ba sai dai ki kullum a mota a gida a hanya a tafiya a ina ciki ba dare ba rana to sai ka gaya min wannan irin abin da zai fitar fitar fidda za a ce ya za a ce da hausa abin da zai fito daga wurin shi laila nahara qur'anin shi qur'anin shaytan ku duba ce igasa idan mutumin da ya dauki kiɗi da waka sune abin da zai ji gare da rana to shine wannan qur'anin shaytan to shi ko qur'anin shaytan da qur'anin Allah ba sa zama wuri daya ba suke da juna duk wanda ya rike qur'anin Allah to zai zama bai son Qur'anin shaitan duk wanda ya rike Qur'anin shaitan to bai son Qur'anin Allah saboda ba sa zama wuri daya daya sai ya kori daya idan da kana jin Qur'anin shaitan sai ka koma yanzu Qur'anin mai rahama kake so to zai kori wancan ka ji ba ka son wancan idan kuma kana rike da Qur'ani ko haddace shi kai sai ka koma Qur'anin shaitan kake so Qur'anin nan ba zai zauna ba za ka ga yana zubewa kana wata rana ta ne ne ba ba sa zama wuri daya ku duba ba ni na faɗa ba yana da ci ga lafa da kuma karanta. Ito shi ne ai, shi ne, shi ne ai daga nan ya ce to in ko kai rike Qur'anin shaitan to ba yadda za a yi mutum ya bar duniya sai ya yi abin kunya. Sai ya yi abin kunya. In dai mutum ya rike Qur'anin shaitan kiɗi da to bai mutuwa sai ya yi abin kunya. Yana nan ba yana nan mutum yana so je karanta igasa tun da yanzu ya zama matsala. a karanto littafi a karanto wane ne wani ya rike wani wuri kawai zai ce ai kaza ce ce ne ne a karanta igata tana nan babu yi mata na musamman kiɗi da waka da fito da tafi da kaza duk da su dangin qur'anin shaitan ne ga abin da suke haifarwa saboda haka abin nan ne to shi yasa ba a jin tsoron zunubi tunda a cikin wani sai da yake idan ma mutum ya yi ta jin su qur'anin shaitan mutum yake ji da daddare qur'anin shekar da rana da kaza da kaza ba ma zai bar duniya ba sai yayi zina in mace ce sai ta rika zina in namiji ne sai ya rika zina aka kawo dalili ga wasu sun hau kan tsauni suna ciki suna waka aka ce dama annabi ya ce sai kun zo lokacin da za ku halartar da hira ku yi zina ku yi kaza ku yi kaza saboda ku ji ranar da za aka girgiza kuma da su to sun halakar da zina suna zina suna kaza suna jin kiɗi da waƙoƙi suna da sun je sun hau tsauni kuma yanzu na ce an samu wani wuri na musamman da ake koyewa a je a ji kiɗi da waƙa a yi rawa da kuɗa wannan ba to dama zina za su bayan sun gama rawa sai zina a sha giya a yi zina. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وقوله عز وجل هذا بيان للناس أي هذا القرآن أن القرآن جعله الله بيانا للناس عامة Allah ya sanya shi bayani ne ga mutane gaba daya amma wa hudan wa mau'iza lil muttaqin khassa amma fa shiriya ne wa'azi ne ga masu imani masu takawa kawai qalahu al-hasan wa qatada wato wannan magana hasan da qatada su suka wato wannan magana in ka duba dan cikin jami'ul bayan an tawil ai ai ai al-qur'an da tabari rahimahullahu ta'ala juz'i na bakwai na da ganta wajen وجزم بها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كما شيما ابن wannan ba ابن كثير شيما ke yanke ce ma'anan kenan nan ba ta bakwai shima can kaliba unzu tafsir alquran alazim da ibn ibn kathir shima juz'i na 1 shafi na 386 yace wakila wasu malaman suka ce ma'ananta hada dinnan da aka ce isharatu ila ma taqaddama hadhihi al-aya ishara ne ga abin da ya gabata ga wannan aya an yi wasu bayanai gabanin wannan shi yasa sai aka ce haza saboda wannan abin da aka gaya muku kenan wa huwa qawluhu ta'ala abin da ya gabata din shine qad khalat min qablikum sunan ai fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al-mukaththibin sai aka ce haza bayanu lillahi na ba ta gani kamar a ce ayat tana min wannan aka ce qad khalat min qablikum sunan ai a an zo abubuwa da suka faru waqa'i sune sunan anan al-waqa'i alwaqai wannan na fil umamil matluba al'umma abubuwan da ya samu al'ummomi wanda suka karyata ya faru kun ganshi da ya riga ya gabata ba shine muka magana da muka yi abin nan abin da ya samu mutanen annabi nu annabi musa annabi ibrahim annabi musa ga sunan duka dai annabawa tun daga ulul azmi har waɗanda ba ulul azmin ba al'ummomin su da abin da ya faru ya gabata gare ku abin da ya same su ya faru kun gani fasiru fil ard ku tafi cikin ƙasa ku gani fanzuru kaifa kana aqibatul mukaddibin ku duba muka ko ku je ku duba ku ga kai abin nan ma ai fanzuru kaifa kana aqibatul mukaddibin ko kai wannan wata ne na baiwa na ake ke dai yawwa wazulin nan ba dai bane a dan gyara wannan fata nan in aka za wata nan sai a maida ta ta fata ta dawo ƙasa ai kasaran ta dawo ƙasan wannan shadda mukaddibin ina ba ta gane ba mukaddari ba mukaddibi saboda haka wannan shine abin wajen inji ne suka buga shi ba daidai ba saboda haka a duba a je a gani ku je ku duba ku ga yadda sakamakon wanda suka kariya da annabawa mai Allah ya masu wanda suka yi tawaye qala al-allama as-sa'di ai sai wannan babban malami ya ce rahimahullahu ta'ala wa kilal ma'anayaini haqqun amma duk ma'anonin ma suna iya dauka da wancan na farko na cewa qur'anin ake nufi sai sai ayoyin cikin qur'ani su kisoshin cikin qur'ani su in kuma an dauka aka ce a kissar da aka bada labarin ne nafsu ce duka ma'anonin mutamala ana daukar su duka wannan bangare ya kare malam yace mu kulle daga nan as'alullah al'azim rabb al'arsh al'azim an yaj'alana wa jami' al-mu'minina min ha'ula'i al-muttaqin alladhina yafuzuna bi hadhihi ath-thamarat al'azima alladhina yafuzuna bi hadhihi ath-thamarat al'azima fa innahu 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وحسن أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة بنا وتوفنا وانت راجل عنا واحشرنا في زمرة نبينا وذات لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين